أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقربوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على الموسعين قال الله سبحانه وتعالى ubangiji subhanahu wata'ala yake la junaha alaikum ko al'umma ba laifi a kanku in dallakatumun nisa'a don kun saki matanku malam ta masu hunna matukar dai ba tare da kun sadu da su ba mutum ya auri mace gata bai sadu da ita ba au ta da hunna farira kuma ba ku yanka musu sadakin da za ku ba su ba to irin wannan dan kun sake su ba a ce sai kun ba su wani abu daga sadaki ba mace ba ta cancanta sadaki ko wani abu daga ciki idan aka sake ta a auren tafwiri kafin a ce ta tare in an sake ta a aure wanda yake na tafwiri kafin a ce ta tare shi yasa shi sadaki malamai suke cewa yana saraya a waje biyu akwai inda yake gaba ɗaya sai a ce mace bata cancanci komai a cikin sadaki ba wanda waɗannan wuraren wuri biyu ne wuri na farko shine a auren tafwiri idan ya zama mijin ya sake ta ko ya mutu kafin a ce ta a wato an samu tarewa kafin a ce an samu tarewa ko a ce ya sadu da ita to a sannan bata cancanci komai ba waje na biyu shine inda aka ga bayan an ɗaura aure sai aka gano cewa matan nan tana da aiki mijin nan ya ga cewa ce ba fa zai iya zama da ita ba ya ce shi gaskiya sai dai a bar auren ga shi ko bai sadu da ita ba ba kare a gidansa ba to shi ma a nan ba ta cancanci komai daga sadaki ba ba ta cancanci komai daga sadaki ba akwai guri kuma da take cancanta nasu sadaki shi ne za a faɗa nan gaba a cikin ƙura'ani akwai kuma inda za a ce ta cancanci sadaki kamili shi kuwa guri uku ne a guri uku mace dole sadakin da aka ce za a bata a bata gaba daya waje na farko shine inda wato aka auri mace ya zama ta tare ko an sadu da ita sannan aka sake ta to wannan dole a bata sadakin ta cikakke waje na biyu shine aka daura aure mace ta tare gidan miji amma har shekara guda shi bai ma zo gidan ba balle ma a ce ya sadu da ita to amma wannan zaman da ta yi shekara guda a gidansa kamar da a ce ya sadu da ita ne dole za a ba ta sadakinta cikakke waje na uku kuwa shine wato inda mace take cancanta sadaki cikakke shine inda aka ɗaura aure bayan an ɗaura aure sai ɗaya daga cikin ma'auren ya mutu ko mijin ne ko mata da a ce za a ɗaura aure karfe goma kan goma da rabi mijin ya mutu dole a ba matan nan sadaki ko kuma a ce ita matar ta mutu dole a ba ta sadakin ta dai sai a ce a ba ta sadakin ta dole amma kuma gado sai ya tabbata tsakanin su zai zama a ce za a samu gado tsakanin su in ita ce ta mutu zai gaje ta amma dole ba ta sadaki in kuma shi ne ya mutu to za ta gaje shi kuma za a ba ta sadaki amma kuma dole ta masa idda za ta yi masa idda za a ba ta sadakinta za ta yi gado amma kuma za ta yi idda to ba a ai lam tusammu lahunna mahar lam tusammu lam tusammu lahunna mahar ku amma sadakin da za ku ba su ba ai ba za a ce kun yi laifi ba da zunubi ko a ce ana neman sai kun ba da sadakin ba kuntum da a ce za ku sadu da su musamma wajibi ne ku ba su sadakin da aka yi za ku ba su au maharul misali idan kuma auren da ba a ƙayyade sadaki ba ne auren tafwiri ne to dole ne ku ba su sadakin da ya dace a bayar ga wannan macen wato ga kamar wannan matar fadalle ko hunna yasa kuna da dama ku sake su wa mat'u hunna amma ana nema daga gare ku ku ba su mut'a ku ba su mut'a a dohunna ma ya tamatta ma matamatta ana bihi ku ba ku abinda za su ji daɗi da shi abinda za su dan samu kwanciyar hankali da shi cewa ka ya zamo mace tana halin babu tana Allah Allah miji ya zo kuma ga babu ga ba miji mijin kuma ya zo a ce an daura aure da daura aure kuma ya sake ta ko saduwa da ita bai ba ta koma halin babu ba mijin haka abin ya yawa sai yasa aka ce to a dan ba su wani abu in an ba su wani abin an rage wata kafar ko an rage wata kafar ko da wata kafar dai da akwai a ce mutum ko ta ina kafofi na rashin daɗi sun bude gare shi ai shine abu mara kyau a rayuwa shine abu mara kyau a rayuwa ta nan ba daɗi ta nan ba daɗi ta nan ba daɗi ta nan ba daɗi eh amma da kudin a hannunta ko su sa dauko ta ringa lissafawa ai da dan wani abu a hannunta da dama dama ko to a dole mata mata annabi ku ba su abin da za su daɗi da shi da jabri iya shi da laji dan ku dora ke wadda sakin nan ta kawo musu alal mutsi kadruhu wanda Allah ya sa yana da hali ya ba da abin da ya cancanta a ce kamar saya bayan algani minku wanda yake mawadaci a cikin ku to ya ba da abin da ya dace a ce ya bayar ya wato duban matsayinsa in ya tashi ba da mut'a to ya dubo fa shi mai hali ne kai ya ce yoke gidan kuma me kuke ce me za ki ce sai na baki kaza a to Allah kai yi wannan ya dubo matsayinsa ai in gidansu gidan matan nan da ya aura ba wani abu suke ce ba amma shi yana cin da kirkin shi yana cin da kirkin da kuma ta sa ran za ta ci a gidan nasa tunda ya aure ta yasa ya bata ya dubi matsayin wajen abin da zai bata ya da mukutu da wanda yake kuma an korata masa a arziki da samu da yawa ba a rarrufin rage mai kuncin arziki to shi ko ya bada nasa matsayin sai kuma sai bayar da duban matsayinsa ai ala kulli min huma ma yabiqu ai ko wanda cikin su ya bada abin da yake da ikon bayar wai ne ku bihi abin da ya kamata da shi yufidu wannan ya fa'idantar da mu annahu la nazara ila qadari zawjati cewa anan ba a duban matsayin ita matar matsayin mijin kadai ake duba matsayin mijin kadai ake duba ba matsayin matar ba a nan saboda wannan nasi na qur'ani duk malamai sun gama akan haka da malikawa da shafi'awa da sauran malamai sun gama akan cewa wajen ba da mutu'a matsayin mijin ake duba inda aka samu bambancin fahimta tsakanin su wajen ainihin ciyarwa wajen ciyarwa shafi'awa suka ce ainihin matan kama wajen ba da mutu'a ne matsayin mijin kadai ake dubowa ba a cewa a dubo matsayin macen ba a cewa a dubo matsayin macen dole matsayin mijin za a ce da matar shi yasa dan ka auro ta ita gidansu ba su san ma ai miya ba kai ko kullum sai an daka kaji a gidanka to dole ka ba ta irin wannan miyar ta kajin da kajin irin wanda kake ci dan shi kake ci ba ka ce za ka dubo yau gidansu ma ai abincin ma da miya gagara yake wajen malikawa ko suka ce a'a ana dubo duk bangarorin biyu za a dubo bangaren miji za a dubo bangaren mace wajen nafaka ke yasa bi kadari halihi wa haliha yadda littattafan fito na malikawa suke faɗa ana dubo matsayin matar ana dubo matsayin mijin ma za a dubo matsayin kowanne a ciki shi yasa in kai mai kudi ne ka auro in mai kudi za kuma in talaka ka auro wajen malaka suka ce a dan ka mata abincin da za ka ba su wannan ai daidai ne kowace dai za ka ba ta duba da halinta matsayinka kuma za ka ba ta duba da matsayinka shi yasa ita wannan wadda take ka auro ta yar talaka ce ba a ce ka ba ta abincin da take ci a gida ba amma ba lallai sai ka ba ta abincin da za ka ba ita wannan wadda daman ka auro ta ne daga gidan da yake akwai wadata ba sai yasa sai dai a raba sai a raba kafa kenan a irin nan wajen su malikawa wannan dangane da abin da yake wajibi amma an kashe gaba ɗaya kai ka ji ka gani ma duk zaka ba su daidai wa daidai to ai wannan ka kyautata ne don wani lokacin ana magana akan abin da yake wajibi sai kuma wasu su yi himuwa su dauka kamar an ce dole iyaka haka za ka yi a'a ba wai ana magana ne akan abin da yake wajibi da a ce magana za ta kai gaban alkali to haka kenan zai hukunci amma kuma kyautatawa ita kuma daban in ka kyautata ka rasa ba ta haka din ba tare da duban matsayinka ba ta wannan kuma ka kyautata ne khairukum khairukum li ahlihi zaman na kirki a cikin ku ai shine wanda a gida aka fi yabansa to ala kulli min man amma ya ko ko wanda cikin su ya bada abin da yake da iko wani riko ya abin da ya kamata da shi to mata min ma'ruf yarwa zati tanzi an min ma'ruf yarwa zati abin da yake da abin da yake sananne a shari'a abin da shari'a ta yadda da shi haka abu wanda wanne nan ne alal mutaqin muslimina bisa masu san su kyautata wanda dai yake son ya kyautata to lalle ya ba daga wannan ne su malikawa su ce ba da muta'annarin ba wajiba ba ce inda cewa aka yi sai wanda yake so ya kyautata an so ne sai ne risala yake cewa wa man dallaka fayan baki an yi mati'a wanda ya saki mace to ya kamata a ce ya ba ta muta amma su shafiyawa suka ce a wannan dinnan wajibi ne a ba ta muta saboda a dai wajen a Allah ya ce wa lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan alal muttaqina an ce duk ma mai son ya tsoron Allah lalle ya bada wannan muta a ilal mutallaka wato masu kyautata ga masu wanda suke son kyautata ga matan da aka saki awul mutallikina shi mutallaqati da fatahal lami sunan mafuli ne mutallikina kuwa wato da kasalan lami sunan fa'ili ne ko kuma su wajen da suke saki wal muta'atu mustahabbatu ita mut'a an so ne tunda shi nan na faɗa daman zai tafi ne kawai bisa tsarin malika ba shi yasa bai tsaya kawo saɓanin ba a adaha abin da ya fi ɗaukaka a wajen ba da mutu'a hadimu shine shi mijin da ya saki matar ya samu bawa ya bata ko ya samu baiwa ya bata ke ga wannan nan ta ringa miki aiki ko ga wannan nan ya ringa miki aiki kaga mace sai ta ga dama dama mafi tsakaita ta a bata tufafi a samu tufafi a bata abin da yake kasanta kuwa shine abin da yake bai kai tufafin ba a bata don kudin abinci haka auren tafwiri ya halatta tun daga wannan ayar aka fahimci halaccin ayar nan bata fito kurukuru ta faɗa ba amma dai daga dilalatul isharati ta nuna cewa sai ya halatta din kenan tun daga shi an yi magana sai an kun auri mata ba ku yanka musu sadaki ba sai a iya auren ba a yanka sadakin ba ko a iya yin auren kenan ba a iya ba a yanka sadakin ba ya ke nufi daga da tafwiri huwa sukutu shine kawai ce daga ayyana sadaki a mace ba a ce ga sadakin da za a bata ba lokacin da aka daura aure daga nan ne malikawa ko da yawa daga malaman su suka gano a ce cewa shi sadaki ba rukuni ne a aure ba amma sharadi ne a ingancin karewa sharadi ne a cikin aure amma ba rukuni ba ne inda abin da ya rukuni na abu abin da abu ba zai samu ba sai da shi tunda ko a iya daura aure ba ambaci sadaki ba daga ba a ambaci sadaki sai a sadakin nan ya zan ba rukuni ba ne sharaɗi ne sharaɗi ne na a ci gaba da zama a matsayin aure shi yasa malamai da na malakawa suka ce shi aure yana da rukunai guda uku yana da sharuɗa kuma guda biyu rukunan uku shine su ne wali waliyin ita matar sai kuma mahalli wanda mahallin nan ya haɗa shi mai auren da ita wadda za a aura na uku kuwa shi ne siga siga to wayannan su ne rukunan aure siga nan ita ce na aura ma mai auren ya ce na karba na aura ma na karba to wannan shi ne siga wannan su ne rukunan aure guda uku sharuɗan ko guda biyu shine sadaki da kuma shaidarwa su ne wato da sadaki da shaidarwa sadaki sharaɗi ne a cikin aure hakanan shaidarwa sharaɗi ne a cikin aure tunda a iya yin auren sanda aka ɗaura auren ba a shaidar ba amma lalle ne a shaidar kafin ta tare فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهد إذن da wato su shaidun guda biyu ba su shaida ba lokacin da aka daura aure to ya zama dole kafin ta tare sai a shaida in aka ya zama ta tare ba a shaidar ba to ya zama ai zina ce wannan ba za a dauka cewa kamar zina ne to a kawwara wannan zuwa ga shi mijin ita ta ce duk yadda ka yanka min to ko ko waliya a ce to duk yadda kake dai a bada sadakin kai waliyinta za a bayar au gari ma ko wani su a ce wani ya yanka amma kuma ba bai halatta ka tare a gidansa ba hatta yi ayyana sai an ayyana sadakin sadakin musulun inda aka ce shi mutum shi zai yanka to dai tashi yanka ko sai yanka sadakin da ya dace a ce kamar su aka bayar ga kamar ita wannan matar ko kuma ya yanka mata fiye da haka ita din nan sadakin da aka kamata a ce ya haura dubu ishirin ba idan ita tashi sai yanka ma dubu talatin ko dubu arba'in ya ce wannan zai bata to dole ta yadda da auren ba ta da ta cewa ba ta ce ai ya ba ta dubu hamsin ba in ma kamar ta ma ai za a aure kamar ta ba a dubu ishirin gashi shi ya ce ma zai zai ba da dubu ishirin din ko ya ce zai ya zai ba da dubu talatin ko arba'in ta dawo ta ce kuma ita tana da ta cewa babu ba za a yadda ba sabanin inda yanka mata kasa da haka ta cancanta a ce an ba ta sadakin dubu ishirin sai da ya tashi sai ya ce goma zai bayar ko sha biyar to ta iya cewa gaskiya ita bai mata ba illa an tara jiki sai ko idan ta yarda da shi in ta yarda da shi shi kenan matakar da ya kai sadakin da shari'a ta ayyana shi ne rubu dinarin ko salasatu da rahima ko abin da za a kimanta shi da ɗaya daga cikin wa'annan wa'illa idan ko kace ita ba ta yarda ba da abin da yake kasa da sadakul misili to an bai mijin zaɓi ko dai ya ce ya yadda ya cika mata ya bata sadakin da yake za a bayar ga kamata ko ko sake ta ko ko ya sake ta kuma ya sake ta dole ya bata rabin sadaki wa kullu haza duk wannan da idan ya zama kafin sakin ne idan kafin ta tare ne in ya zama kafin ta tare ne wa ba da hu in kuwa ta samu sabanin bayan ta tare sai bayan da ta tare ne aka zo ana kace nace a game da sadakin sai yanka mata kasa da abin da yake za a bayar ga kabarta ita kuma ta ce ba ta yadda ba to yanzu sadakul misli a sannan dole za a yi wa mijin dole akan ya ba ta sadakul misli wa in mata wa in mata idan miji ya mutu kabla duhuli kafin a ce ta tare wal fari kafin a ce ya fi yanka mata sadaki to sannan ba su da sadaki wala halmira su amma za ta yi kado shi yasa wannan yana cikin mataye wanda ake ilgazin nan da shi cewa mutum ya mutu ya bi matansa hudu amma ɗaya aka ce za ta yi gado kuma za a ba ta sadaki ɗaya ko aka ce ba za a ba ta ɗaya daga ciki ba ba gadon ba sadakin ɗaya ko aka ce to a ba ta gadon dai amma ba za a ba ta sadaki ɗaya kuma aka ce a ba ta sadakin amma ba gado to ɗaya daga cikin matan guda hudu da ya mutu ya bari ya aure ta ne aure na tafwiri sai ya mutu kafin ya yanka mata sadaki kafin a ce ta tare to ita wannan za a ce za a bata gado amma ba za a bata sadaki ba ba maganar sadaki gare ta a sannan to ita ko wanda yake aka ce a bata gadon kuma a bata sadaki ita ya aure ta ne aure ingantacce ba na tafwiri ba ko ta tare ko ko auren tafwiri ne ta tare kuma ya mutu ga ta ko musulma wanda ta cancanci a ce ta yi gado to wannan za a ba ta gadon ta za kuma a ba ta sadaki ita ko da aka ce sai dai a ba ta sadakin amma ba gado da yahudiya ce ko ba nasari ya aura ya aure ta to wannan tunda ba yahudiya ko ba nasari ya ba za ta yi ta gaji musulmi ba ita ko ta hudu wadda aka ce ba gadon ba sadakin gaba daya to ita ko ya aure ta ne alhali bai da lafiya rashin lafiyar da kamar sa ake jin tsoron mutuwa to wannan sai a ce gaba ɗaya ba gadon ba sadakin to wa'in ɗan lagatu mumunna
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
وإن طلقتموهن إن كوكا أو ماتا kuka sake su min kauli an ta masu hunna kafin a ce kun sadu da su kuka sake su kafin a ce kun sadu da su a karfarar kula hunna farirata alhali kun yanka musu sadaki cewa ga sadakin da za ku ba su a nisu ma farar to sannan abin da yake wajibi a kanku shine ku ba su rabin abin da kuka yanka za ku ba su a matsayin sadaki abin da ku ambata za ku ba su a matsayin sadaki sai zama dole ku ba su raba inda kun sake su kafin su tare gashi ko aure ne da aka ambaci sadaki yajibu da hunna alaikum shi ke wajaba gare su gabatan akan ku ragowar rabin ko sai a dawo muku da shi fit tasdiri kullu ma na halakun zauju fil agadi wannan na wato dukkan abin da miji ya ba da shi na haladin ba dugo a kai ko ba dugo a kan haif na hala na ya bayar ko na hala iri biyu ne akwai na hala na yara ne akwai kuma na hala na ya bayar duk dai ba dugo a kai na hala ko mai dugo shi wannan me yake nufi rairayewa rairayewa ko fidda dusa ko sururu daga jikin abu to ya jibu lahunna alaikum wajen yi zai sadaki fitar shi kullu ba na hala kun zoji don abin da miji ya bayar filakadi a wajen daura aure da ita macen to yana gudana magudanar sadaki a wajen cewa rabawa za a aure a biha ya bayar ga ita matar ko ya bayar ga ubanta wajen daura aure aka ce ga sadaki ga wannan ma kuma an ba matan nan kyauta ko aka ce ga wannan an ba ubanta an wasiha ko an ba wasiyinta ko wani nata wanda aka ce izolin zaujati da irin wannan a masabar malikawa ai ita ba ta ita ta cancanta ko da yake an ambaci uban ko an ambaci wani can daban ba nasu bane a hakika na ita matan in da ga dama ta iya cewa a ba ta kayan ta dan su aka ba su ba dan su aka ba su ba domin ta ne ashe ita aka ba kenan ai ita aka ba idan ta so azantu ta iya karbewa ne man udiyahu daga wanda aka bashi in yau da gaisuwar uba ne ko gaisuwar iyaye ne ta iya karbe kayan ta kai ku kawo nan akwai cikon da zan yi nima ta iya karba to illa an yi afuna sai fa idan su matan suka ce sun yaci mace da aka aure ta auren da yake a mace sadaki wajen ɗaura aure sai kuma mijin ya sake ta bata riga ta tare ba aka ce zai ba ta rabin sadaki to in ta ga dama ta iya cewa je ka da kayan ka bana yayin tafi da kayan ka na ya ce ma almudallaka to su wanda aka sakin asayi ba wanda suke zaurawa wato wanda yake sun balaga sun mallaki lamarin kansu bi an hinna suka yafe su da kansu suka ce su ba sai sun karɓi komai ba ba sa neman karɓar komai aure ya wanda zai bai da yi kudatun nika ko ko wanda ɗaura auren ke hannunsa ya zama shi ya yafe wa huwa al'abu shi ne uba filbikiri dangane da wadda take budurwa wasu yidu ko mai gida fi a madiri dangane da baiwarsa wannan yana cikin mujmalai aw ya afuwan da zai biya da yi gudatun nikahi mujmali ne ya za sai aka samu sabani tsakanin malamai game da fassararsa su dai malikawa suka fassara shi da yadda muka ji yanzu cewa uba ake nufi ko wali shi ne wanda zai yafi wato su ko shafi'awa suka ce a ai mijin ake nufi mijin in ya ce ya yafe shi zai ba da sadakin gaba daya ba malamin zai bayar ba shi kenan ya iya bayarwa gaba daya to wa an ta afu ya sa wannan ijimalin wato ya zo ne dangane da tarkewa ba wai don cewa akwai wata kalma a ciki wadda take daukar fiye da ma'ana ɗaya ba ya afu ma'anar ta ɗaya lazi haka jedi ya ta gudatu haka ni kai haka to amma da aka haɗa kuma sai zama an samu wani ijimali a cikinsu wanda abu ku yafe a karamin taɗuwa ya fi kusa ga tsoron Allah a ku mazan da ku auri matan nan kuka sake su kafin su tare a maimakon ku ce sadakin su sai kun raba biyu rabi za ku ba su to ku daure ku ba su gaba ɗaya hakan ya fi kusa zuwa a ce kun sufanci da tsoron Allah ko kuma ku matan da aka sake ku ɗin kafin ku tare menene eh, ku haƙura ku ce mazan ma ba sai sun ba ku ba ba ku san ko da rabin sun su tafi da kayan sai je ya nemi wata eh, hanyar zai nemi wata ga kudin sana na sadakin sannan shi ke wannan ya fi kusa ga tsoron Allah kula ta saul falla bai na ku yan cewa an yi aure amma kuma sai Allah ya kawo aka samu rashin fahimta wanda wannan ya haddasa rabuwa to kakkuce za ku mance da baiwa tsakaninku ko kuma ce da cewa fa an shiryo wata rayuwa ne ta a haɗu gaba ɗaya a rayu amma wani abu ne Allah ya kaddara ya zo ya gifta aka samu rabuwa kada ya zamo a ɗauka don an rabo shi ke nan sai dai kowa ya ringa kowa kulle kulle kowa ya ringa kowa kulle kulle ba haka lamarin duniya ba haka lamarin Allah ya kira an yi tafarda labaru kuma labari sashen ku yi baiwa da sashen wannan kwadatarwa ne bisa cewa sai a kyautata a kula da manyan ɗabi'u inna Allah ma ta'malu na basir ubangiji yana ganin duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa to Allah yana ganin sa fa jazi kun bihi zai muku sakayya a kansa zai muku sakayya a kansa hafizu حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين hafizu ku dore dawo ku do ku dawwama ala salawati bisa salloli alhamsi guda biyar sallolin guda biyar da suke farilla akan ku lalle ku tabbata kuna zuwa da su don ku ba alheri a cikin addinin da ba sallah a cikin sa ya da ya ya ake kiyayewa bisa sallolin nan shine a ba da sallah a wakatinta kuma da cika sharuɗanta a tabbata an gusar da najasa an yi tsarki yadda aka ce malamai da yawa suke cewa yau damin aikin daga tsarki ake barin sallah tun daga tsarki ake barin sallah sai ya zama ba abu tsarin da aka ce a yi ba a yi sallah da guntuwan najasa wanda ya ruwan nan ta hana a ce an samu sallah inda ake bukata istigaru kada mai da hankali akan 'ya'yanku wani sa'ukun ko matanku ya ɗauke muku hankali daga sallah mutum dole dole ya kula da ɗansa mutum dole ya kula da matarsa ba a sai ka a kula da su ba amma kada kula da su ta sa mutum ya ringa mance maganar sallah inna sallah ita ce gaba da komai sallah lalle ita ce gaba da komai wasu salatul wusta a wato ku kula da sallah mafificiya bainaha a cikinsu sallar da take mafificiya ko ta tsakiya a ciki awi da furulla ko wadda take mafificiya min ha daga gare ta keɓance ita ce sallah asuba wajen imamu malik radiyallahu ta'ala anhu. magana da yake imamu malik ya ruwa torewa a kan haka sayidina ali da alamu abbasin suke cewa sallah mafificiya ita ce sallah asuba amma mafi yawan malamai sun tafi zuwa cewa sallah mafificiya sallar la'asar cewa sallar la'asar ita ce sallah mafificiya akwai wanda suka ce ai sallar magarba ake nufi wasu suka ce sallar isha jira da dini suyudi musamman ya littafi ya kawo dalilansa yake cewa shi ya kafa in sassa sallah a zahar ake nufi shi yasa dukkan sallolin nan dai ba wadda za a ce ba a samu wani wadda yake ita ce sallah mafificiya ba akwai wanda suka ce sallar la'asar su suka fi yawa akwai wanda suka ce sallar asuba kamar malikawa da malaman madina akwai wanda suka ce isha akwai wanda suka ce magarba akwai wanda suka ce azahar shi yasa da sallolin wasu malaman suka ce ai gaba ɗayan da ake faɗa din nan ma ba a kyautata fahimtar wajen ba ai abin da ake so a faɗa wa bayi shine cewa ku kula da sallah kuma da aka ce ku kula da sallar in kun tashi kan ku kawo sallar jigari jigari ku kawo ta sallah mafi fishiya bawa in ya tashi yin sallah to ya nuna nan ne fagen bacinta ya sallah sallar mai ban kwana da duniya sai ya dauka cewa bayan wannan sallar zai sake wata sallar ya dauka wannan sallar fa ita ce ta karshe kuma in ya je wajen Allah din nan akan sallar nan za a tambaye shi shi yasa kaga dole zai tsaya yake kyakkyawa ke ne ya ta da cikakken nutsuwa da cikakken hushu'i a ciki abin da ake nema kenan wa qumu lillahi qanitina ku tsaya dan Allah a cikin sallar ku kuna masu biyayya mu'izina kuna masu biyayya auda'ina kuna masu roƙo kuna masu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya halatta cikin sallah ba wa yi addu'a ya yi addu'a ma da duk a abin da yake so inda mai motarsa da ke faɗa wada adima a habba mai sallah ya addu'a da duk abin da yake so duk abin da yake so na duniya ko na lahira ya iya roƙon Allah a kansa a cikin sallah to فإن خبتم فرجاله قبانا
mhm. إذا أمنتم وإذا علمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن جبتم in ya zama sanda za ku yi sallah lokacin da sallah ta yi lokacin sallah ya zama na cikin tsoro min aduwe daga abokin gaba ko gudu ruwa ko zakoki da ku samu damar an tufu hukuka salati a ce kun ba da haƙoƙin sallah ba min itimani ruku'i daga cikin ruku'u wasu jodi da sujada to kai da a wannan halin kawai sallah kuna masu gudana da kafafunku kuna tafiya ma da kafa kuna tafiya kuna sallah ai fa sallu kwaye sallah kuna masu tafiya alal aqdani bisa kafafunku aw rukbana ko ku sallah kuna ma ya alal khayl bisa dawakai wal ibil ko raquma wa nawihima ko abin da ya kama da su ai kai fa amkana radiyan da ya muku imkani sai ku zo da sallah kuna masu fuskanta alƙibla ne aula koko ba masu fuskanta alƙibla ba sai yasa aka ce wato fuskan wa ma'al'amni wa ma'al'amni suke baru ainil ka'abati liman bi makkata haka shehu halil ya fara bude fasalin fuskanta alƙibla ita inda ake cewa fa fuskanta alƙibla sharaɗi ne a sallah in ana lami lafiya sai ana lami lafiya amma ana halin yaƙi kuma ya zama a ce a tsaya a fuskanta alƙiblan ba zai yiwu ba to sannan fuskanta alƙibla ba fare ba sharadi ba ne na sallah ba sharadi ba ne na sallah aw kubana ko kai sallah to a wa yuni ubin ruku ya nuni da ruku wasu jodi da sujjada nan yadda ya rubuta namu wato akwai haɗari imla'i amma ba na wani abu ba ne yin gumi hudun ba alifi ya kamata ya da ko ya ce ya kamata ya sannan sai alhamza a kai tun da alhamza ta zo ne bayan kasara ko yi gumi ubin rukuhi wasu jodi ya nuni da rukuhu da sujjada wa haza wannan filfazzi dangane da ni sallah shi kaɗai ne koko inda yake jama'a ne ma yumkin yumkin kasmuhum idan a raba ta gida biyu ba zai yiwu ba wa illa idan ko za ta yiwu a raba su gida biyu fasa ya ke to wannan za a ƙara bayani a kansa nan gaba sai za amintu idan ya zama kun amince min alhausi daga abin da kuke tsoro faskurullah ko ambaci Allah ai sallo ku yi sallah salatal amin sallar amin a wishkuruhu alaihi ko ku gode wa Allah bisa amincin da ya kawo muku zikiran ambato kama allamaku wato kafin suna ne na ne na mal'uti mahzubi shine mufassir ya kaddara shi zikiran ambato kamar yadda Allah ya tunatar da ku ya sanar da ku malam ta kunu talamu abinda da ba ku sani ba Allah ya muku baiwa yana daga baiwa Allah da ɗan adam a ce ya hore masa ya san ya zai ya san daidai yana kuma daga baiwar Allah ga ɗan adam ya ba shi damar ya aikata daidan sai ya zama wani bai san daidan ba balle ma ya daidan wani kuma ya san daidan amma ba a tsawa ya daidan to kai da za ka kasan daidan kuma za ka tsaya kai daida ai ka gode wa Allah ba karamar baiwa ba ce ba karamar ni'ima ce ba Allah subhanahu wa ta'ala yi ma to a gaba da ta'alimi min kafin ya sanar da ku shi min fara'ir ya daga farillan sallah ko ki hada hakokin ta aw min shara'i ko daga shari'u aw kafiyatu salati ko kaifiyar sallah a halatai alhausu wal amni ya sanar da ku ya za ku yi sallah a halin da kuke cikin tsoro da kuma halin da kuke cikin zaman lafiya والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج مم.
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف
مم.
والله عزيز حكيم to wallazina yatawaffawna minkum wa'annan da ake karɓar ransu a cikinku wa yazaruna azwajan gashi ko sun bar mata namijin da Allah ya karɓi ransa gashi yana da mace mubtada allazina dinna mawsulun na mubtani yau la yatawaffawna minkum ko sila ce ah, sila mawsuli ce wasiyatu to abin da yake wajibi a kansu shine su yi umarni a bar shi wasiyatun din labari ne ai fa alai wasiyatu lalle ne ana neman su su yi wasiya su yi umarni ya zuwa jihim ga matan nan da suka bari mata da cewa lalle a ba su abin da za su rayu da shi su matan nan ila tamamil hauli ai zuwa cikin shekara min mautihim daga sanda namijin ya mutu daga sanda mijin ya mutu wuce matana biya abin da za a ba su su ji daɗi da shi su rayu da shi daga abinci wasu kuna da wajen zama yana ikirar alhali ba a fidda su ba ai gaira mukura jatin ai ba a riban fitarwa ba min masakinin min masakinin na daga gidajen su inda suke zama awwalal islami wannan da haka yake a farkon musulunci sannan aka shafe da ayar gado da kuma hadisin cewa ba a wasiya ga magaji bayan harajina idan su matan ka fita bi an fi sayin da kawunan su min manzilin azwaji daga gidan mazan da lajina ha alaiku to ba da shi a kan ku ya auliya almayyiti ko waliyan mamacin kikatin na faɗaɗe a nuna don kun ce ba za ku ci gaba da ci da su ba mace bayan mijinta ya mutu da aka ce su waliyan mijin su batta ta ci daga dukiyar mijin har zuwa shekara guda ce dai wanda yake bil ma'arufi bai kyautatawa ba banna ba to idan mutum ta ce ita a maimakon ta zauna ma gidan mijin a maimakon ta ce a gidan mijin ta gida za ta tafi ko tana da nata gidan ko ko gidan su za ta tafi to a wannan ko waliyan mijin nan da ya mutu don kun ce to ba za ku ci gaba da bata wani abu ba ba laifi a kanku sai ma fa Allah dangane da abin da suka aikata ni sai an fi sayin nan da kayan su min ma'aruf na daga alheri abin da suka aikata wanda yake daidai a shari'a abin da yake an yarda da shi shar'an a shari'a daga yin ado lil khuddali da masu zuwa neman aure wa haza wannan mulazamatu maskan zauje yana nuna mana cewa ba dole ba ne su ci gaba da zama a kan gidan mijin wa ashirin bayan wucewar wata hudu da dare goma a ce sai sun ci gaba da zama zuwa cikin shekara da an ba su zaɓi su matan a cikin ko dai su zauna a gidan mijin wato an ba su zaɓi ko dai su zau- su zauna a gidan in ya so in sun ce ko za su zauna a gidan dole a ci gaba da ba su abinci ko kuma su fita daga gidan mijin in ko sun ce za su fita daga gidan mijin to ba magana kuma a ce a ba su abinci ba nasi tsakanin wannan ayar iddati da ayar idda almutaqaddima wata ta gabata cewa da zai ne to ko minku wazaruna ajwa azwajin yatarabbatna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara gaba daya ko da yake wasu cikin malamai sun yi da'awar haka wahaman ta fuskar ɗimuwa wai ne da'a alifin dole a rubuta ya Eh, alifin ya zo ƙarshen fili ya zama filin ya harafi a harafi uku to dole ya ake rubuta shi ba a rubuta shi alifi ko Um, da'a tun da'awan ta'ala ne harafi biyar ne shi yasa alifin za a rubuta shi ya ne tun saboda kowanne hali irin sama da man an dangana ga damiri ai ya yake komawa za ka ce idda aitu idda aitu ko da yake asalinsa wau ne da'a daga da'a ne in da'a din ne ka dangana ga lamiri wannan za ka ce da'autu to in da'a ne aka rubuta shi kadai za a rubuta alifin nasa a matsayin alifi amma idda a za a rubuta a matsayin yako إذ الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الهداب ولا تا ولا تجر فإن ترى قبل التاء آه ياء فكتبه بياء وإلا فهو يكتب بالألف عند حريري كيف دا مقامك والله عزيز to wannan dai an samu sabani da yawa tsakanin malamai a game da haka wasu sun ce an yi nasu wasu malaman da yawa musamman wasajensu ma na kurkusa ne suke cewa to ai daman ayoyin suna magana ne akan abu biyu mabambanta ita dai waccan ta farko tana magana akan haƙƙin mijin da ya mutu ne akan ita mata matar ba ta da dama ta ce za ta fita daga gidansa sai ta yi wata hudu da kwana goma nan dole ne ta za ta idda sai ta kaba wata hudu da kwana goma idan ko wannan tana magana ne akan haƙƙin macen kuma akan shi mijin da ya mutu ya batta cewa to ita ma kuma tana da haƙƙin a kyale ta ta zauna a gida ya sa su malaman musamman na daga baya ne yanzu suke cewa da a ce gidan nan ma rabawa za a yi ga magada musamman ya zamo ita in an raba ba za ta samu abin da za ta zauna ba to za a ce da magadan su haƙura har shekara ta fita inda ba ita matar ce ta yadda ta fita ba don ba daidai ba ne a ce gidan nan ta yi ita da mai gidan mijinta sun shekara arba'in ko hamsin a gidan suna zaune tare yanzu kuma daga mutuwa ita kuma sun tashin ta ba abin da sani sai gida irin kenan ta sani in an bincika mata yi ba uwa ba uba ba inda uwa uban ya bari ba inda wani ya bari iyaka nan ta sani ta yanzu kuma dan mijin ya mutu ake tana wata hudu da kwana goma ta kama gabanta dole ta kama gabanta suke cewa to ai ba a dubi rayuwa ba ba zai an dubi rayuwa ba a kyalla a kyale ta ta shekara in aka shekara to wannan fan ba ta samu ba ya cewa to kin ga da masu shi da masu shi ki ki san inda za ki samu ki san inda za ki samu to wallahu azizu ubangiji mabuwayi ne yanta kimin man halafa yana saukar da azaba yana riko riko mai tsanani ga duk wanda ya saba lamarinsa shi yasa kaka saba lamarin Allah ka ringa ganin kai ka kai ko da an kyale ka an nema kamar ka kai din to shigo shigo ake ma amma baka kai ba ba a saba wa lamarin Allah a kai wajen kaiwa shine bin lamarin Allah wanda duk ya bi lamarin Allah to shine lamarin sai kai ala kulli halin dole zai kai haƙi wani fi sun yi a cikin da abin da ya tsara duk yanda ya yar'ala kuma masaliha yana dubo abin da yake maslaha gare ku yana dubo abin da yake maslaha a gare ku to المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
to wajen musallakati mata ana neman matan da aka sake a basu wani abu da za su dan huta da shi bil ma'ruf da kyautatawa abin sani a shari'a haqqan wanda yake an dora shi ko dorawa alal muttaqina ga wanda suke jin tsoron Allah masu tsoron Allah karrarahu ubangiji ya maimaita wannan liya ummal mansusata dan ya zamo ya gama da wadda yake an shafe ta da wadda take ba a shafa ba ma dama wadda ba a shafa ba an faɗa a baya sabiqatu domin ayar da ta gabata fi gairiha tana magana ne akan wadda ba a shafa ba wadda aka aura an daura aure da ita aka sake ta ba tare da an shafe ta ba tare da an sadu da ita ba to kazalika ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون kama bayyana lakum ma zikira irin yadda aka bayyana muku abin nan da aka ambata haka koyaushe Allah yake bayyana muku ayoyinsa koyaushe Allah ba zai bako a cikin duhun kai ba ba zai bako cikin jahilci ba sai dai uku kun bakkanku amma komai Allah ya yi bayani a koma gare shi sai a gano ko dai ku kwa fahimci abin da ake nufi daga gare ku ta tadabbaro na kwa tsaya ku lura da me ake nema daga gare ku ya za ku tafi daga rayuwarku to an zo kan rubin ko alamtarar da